من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
to kamar yadda muka alkarwanta yau insha Allah ta'ala za mu wato ainihin karanta shuruɗu sala na shekul allama shekul islam muhammad bin abdul wahab التميمي رحمة الله تعالى عليه bayan ƙare karatunmu na al'usulu talata da tsarin manhaji dama akan fara da al'usul daga shi sai shurutu sala wasu kuma su fara da alkawa'id arba'a amma Allah da za mu karanta shurutu salati din a yau haka ta'azimul ilmi ba zai samu ba yau sau da yanayin lokacin karanta shuruɗin salati na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم شروط الصلاة وأركانها وواجباتها قال
قال المؤلف قال المصنف رحمه الله شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي هذا هذا ما قاله المسلم نعم لقد قدمت بدأت.
قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصلاة تسعة الإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية نعم المصنف بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه شكرة يا رسول ودير الأليبي ده وأنا حاولت الأليبي ده شدة كون دودا الأليبي ده شدة الله يجزاك شدة قافل يتشو شروط الصلاة sharuɗan sallah tisa'atun guda shida ne can mukaddima ta nuskanmu abin da ya fara gabatarwa cewa shugaban kanu hawa wajibatu kuna da shi daga ƙarshen shuruɗin sallah ɗin ya yi ilhakin arkan da wajibat su daga shi malam dai kawai unwanin da ya mawa littafin shuruɗin sallah tisa kawai ya fara mun ga nan ba mukaddima sai dai a ce bismillah malamai da yawa sun tafi akan cewa a tasmiya albasmala tana ɗaukan matsayin mukaddima don ka ce bismillahi rahmani rahim eh a ɗari hudu ba ɗari biyu da shida za ka fara rubutu ka ce bismillahi rahmani rahim ka yi mukaddima kada za mu ga cikin littattafan shi da dama kamar kitabu tauhid shi ma ba mukaddima sai dai bismillahir rahmanir rahim a wani gurin kuma yakan yi mukaddima kamar da za mu ji a cikin alkawaidul arba'a duka dama fa budewa da mukaddiman ba wajibi ba sai dai abu ne mai kyau yana daga cikin sunna ta magana ko rubutu a fara da khutba to wace shurutus sala tis'atun sharuɗin sallah guda shida ne da ake nufi da sharaɗi guda tara ne sharɗu الشرط وما لا يتحقق المشروط إلا به abin da aka sanya ma sharaɗin to ba zai tabbata ba sai da wannan sharaɗin to abubuwan da dole sai da su sannan sallah za ta inganta duk wanda ya karya wani sharaɗi ɗaya daga cikin waɗannan shuruɗ ɗin to sallar shi ba ta yi ba ko da sharaɗi ɗaya ne ya karya sallar shi ba ta yi ba domin su shurut idan suna da yawa akan idan idan kana al-mashrut yatarattabu alayhi الشروط كثيرة الشروط الكثيرة to ba zai yiwu bai amfani da wani sharadi ka bar wani kuma a ce mashrutin ya tabbata ba dole sai an cika wa'annan mashrubat wa'annan shurutun da baki daya saboda haka sharuɗan sallah guda tara ne zai ya fara da cewa al-islam musulunci za mu zo mu ji tafasir ɗinsu a gurguje wal aqlu da hankali kenan kafiri da mahaukaci ba a karban sallar su watamizu da sinu tamiz ba yaro sai ya kai sinu na tamiz shekarun bambancewa a idan bai kai wannan shekarun ba sallar shi ba ta inganta ba ba karba ba ta inganta ba wa raf'ul hadafi da ɗauke hadafi tun yi sallah yana tare da bawali sallar shi ba ta yi ba ya yi rihi ya yi sallah sallar shi ba ta yi ba sai in ya yi tsarki na wannan hadafi ɗin sa'un karami ne ko babban ne مع القدرة عندكم وإزالة النجاسة دكود نجاسة كما مع القدرة وستر العورة تستر شيء العورة شما مع القدرة ودخول الوقت دشجر لوكتي ولا سي لوكتين سلا أي كافن أيتا وان دي سلا كافن لوكتين تي باشي سلا واستقبال القبلة دفسكنتر القبلة تنينا دا wato cikakken sani akan ga inda kibla take ko kuma ya ishtihar wa niyyati da niyya wa'annan su ne ashurub at-tis'a waɗanda suke na sallah za mu zo mu ji dalilan kowanne yanzu insha Allah na'am قال رحمه الله الشرط الأول الإسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم والدليل قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين
ai zai in ya kawo dalilin sai ya kawo wancan mujibata ba da daban
والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا نعم شرطنا فرقه شنو الإسلام وضده الكفر كيشير مسلم كيشيني كافرج نتي كيشير أبو أبن ده wato ainihin ya saba mishi wanda ya saba ma a wuta ko ina kishiyar sanyi zafi ko kishiyar taushi tauri aiwa to kishiyar musulunci shine kafirci ana duk wanda ba musulmi ba kafiri ne babu wani shi ba musulmi ba ba kafiri ba wanda ba musulmi ba to kawai kafiri ne kowane kalan addini yake bi rabbin nazar عن ديانته وضده الكفر والكافر عمله مردود شي كافري دكا أيوكا شي وتؤينهم مردود باء كربة باء كربة أي كان كافر ولا تقبل الصلاة إلا من مسلم لتنتكين ضمن العمل باء كربة صلى سيرة وندي كمسلم كافري إني صلى باء كربة صلى شيء والدليل قوله تعالى من يبتغي غير الإسلام دينا duk wanda ya riƙi wani addini wanda ba musulunci ba falan yi kubala min to ba za a karɓa daga gare shi ba wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma zai kasance ranar alkiyama daga cikin hasararru waɗanda suka tafi sai ce wal kafiru amaluhu mardudun shi kafiri aikin shi wato ainihin mardud ne walau amila ayya amal ko da zai yi kowane aiki wa in salla wa sama wa hajja wa atamara wa zakka ba za a karbi aikin shi ba saboda ba shi da aslu na al'imani amma musulmi ya kasance sawa'un yana kamilul iman ko naqisul iman ana karban aikin shi lakin wanda yake kafiri ne biddul muslim aikin shi kwata-kwata mardubu ne والدليل قوله تعالى ما كان للمشركين يقولنا فيها تالي لا زال. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر بكما تبقى مشركي أتسو ذا سرايا مصلاة الله من الرايا واسسن أوكيت معنا حسية أنا جينا مصلاة دا كلا دشي فبكما تأتي مشركين وأنا أيتم لكن إذا أكسامو وسسن تي وتفروجي تأرنا لا تجينا مكو مصلاتي izharu izzatul islam ku ce ba ma bukata so da ba aikin su bane so da ya ce inna ma ya'muru masajid Allah a gaba ko man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin kuma dalilin saukar ayan nan kamar yadda malaman tafsiri suke ambata sanda aka kama Abbas ibn abdul muttalib a yakin badar yana cikin asara badire sai ali ibn abi talib ya kausa samu ya harshe duk da ammun shi ne wanda yake kafiri ne shi abbas a lokacin kausa samu ya harshe ya ce me yasa kuke munanta mu kuke muzanta mu haka kamar ba mu taɓa yin wani alkhairi ba inda shi abbas sai sai na ali ya ce ba wani alkhairi da ka taɓa ya ce kamar ya ce faɗi alkhairin da ka taɓa ya ce ashe ba mu ne wanda muke tsaron ɗakin Allah ba ashe ba muna shayar da mahajjata da karshe sa a gaba ya ce a ja'altum sukayat alhajji wa imaratal masjid alharami kaman ahmanu billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabil Allah ce la yastawuna inda Allah to shine sai ayan nan ta sauka dan tabarrara sayyiduna Ali ta bashi gaskiya ina fata an gane to bai kamata mushrikai a ce su za su raya masallatan Allah wasu ka ce kuma rayawa ma'anawiya wurin da Imam Sa'adi ya tafi a a ce mushriki shi zai zo ya sallah a masallaci ya karatu a masallaci wanda shine raya masallaci a wurin da rusa masallaci shi ma kala biyu ne akwai rusa ginin masallaci akwai kuma rusa da'awar da ake da ibadar da ake a masallaci wanda shi ya fi muni yasa Allah ya ce wa man azlamu mimman mana'a masajidallah أن يذكر فيها اسمه هذا أن يذكر في فيها اسمه وسعى في خرابها في أكي سعبان يقولون واو تعاطى في تيس وتيس إنهافي بس تيجان الذكر يأكل كم معنى تيس إنهافي يا هنا أرايا مسلات الحياة المعنوية كما يا هنا أرايا مسلات الحياة الحسية يا رب رب العيش ذكر سوء باتتوني أما وندي يا هنا رايا مسلات الحياة المعنوية يا في هدري ya fi zama towa zalimi mu'taddi abin da ya shafi a haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala so da kasancewa shi ko da ba a gina masallaci ba za a iya yin sallah waka ce ga masallaci amma an hana yin sallah an hana karantar da tauhidi an hana karantar da addini wannan ba karamar banna ba ce ba shahidina ala anfusihim bil kufr suna masu tabbatar wa kansu da kafirci ba shaida ta baki ba ko da ba su yarda a baki cewa su kafirai ba ne ba amma aikinsu yana hukunta su halin da suke ciki na shirka ga Allah subhanahu wata'ala da yi gunki sujada da kuma neman qurbani zuwa ga wani Allah ayyanka na to wannan kafirci ulaika habitat a'maluhum ku jama'al shahid wannan su ne wanda ayyukansu suka lalace suka rushe wa fin narihum khalidun masu masu dawwama ne a cikin wuta da kuma cewa hum khalidun fi nar sai ce wa fi nar hum khalidun wanda yake nuna me yake hukuntawa alhasr ko tabbas ko ce tauhid tabbas su masu dawwama ne a cikin wuta wa qawluhu ta'ala wa qadimna ila ma amilu min amalin zamu gabaci zamu gabato zuwa ga duk abin da suka gabatar na aiki faja'alnahu haba'an mansura sai mu sanya shi ya zama kamar kura abin shekewa wato ba za a karba aikin kafiri to a wannan matsalar akwai ɗan inda aka yi saɓani aikin da kafiri ya yi kafin ya musulunta yanzu idan ya musulunta ba wai in ya mutu kafiri ba in ya mutu kafiri dama aikin shi wujudu haka adamiha an gane ko sai ya musulunta bayan da yana kafiri ya yi ibadu ya yi ayyuka na alkhairi shin za a karɓi wannan aikin ko ba za a karɓa ba su malaman suka ce ba za a karba ba yanzu sabon lissafi ne za a yi wasu kuma suka ce a'a za a karba aiki saboda shi aikin da ya ƙi za a rubuta mai laifin shi wanda sai imamu sa'idi suka tafi akai rahimahullah kafiri mutalab ne bi a'malil islam ana neman shi da ya sallah ya azumi ya zakka ya hajji kuma in yayi ba za a karba ba sanda yana kafiri amma duk sanda musulmai suka yi sallah sai an rubuta mai zunubin bai yi sallah ba kuma ko da yayi bai yi ba an fahimci wannan to sai wasu malaman suka ce a bisa ka'idar hadisin an sallama al-islam ya jubbu ma qablahu laifin can da yayi yanzu an yafe mai to ai wanda aka yafe mai laifin shi kuma Allah ta'ala ya ambaci ya ambaci wasu ولكن يبدل الله سيئاتهم حسنات ولكن yanzu za a rubuta mai ladan wa'annan ibadun da yayi duk da a lokacin da yayi su ya karya sharadi na karban aiki ba musulmi bane amma yanzu ai ya zama musulmi zaka za su sha amma wannan mazhabar tana da rauni wasu kuma suka ce kwata-kwata ba a karba wasu sai suka yi tafsiri wato muna karatun a gurguje ne waɗanda suka yi tafsiri sai suka ce aikin da ya zamanto an sanya sharaɗin niyya a cikin shi kamar ibadat labadaniya an sanya sharaɗin niyya sai da niyya mutum in yayi za a karba amma dukkan arkan na al'islam mutumin da ya sallah ba da niyya wato yana kafiri ba za a karba ba saboda niyyar kafiri ba karɓaɓɓa ba ce ba dama ba mu'tabara ba ce ba yana abin da ya shafi ibadu in yayi sallah yayi azumi yayi kaza wannan duka a banza kuma ko ya musulunta ba za a ce a bashi ladar su ba amma idan ayyukan da ya yi ayyuka ne na kyautatawa sadaka taimakon marayu da miskinai da kaza wannan idan ya musulunta to za a rubuta mai ladan wa'inta amma kafin ya musulunta sai dai Allah ya biya shi a nan duniya amma kafin dai ya mutu ba zai haɗu da ladarsu ba a lahira tunda duka kafircin shi ya rusa aikin shi amma in ya musulunta wa'innan sadakokin da yake badawa da waye za su dawo sau da wani hadisi da wani ya musulunta ana sallam ya ce assalamta ala ma mada minka min khair ko kama kala sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisi a cikin al'adabul mufrad da zan iya istihbarin lafazin shi amma ma'anar da yake wato ainihin akai kenan ina fata an gane to wannan kenan na'am je sharafi ne قال رحمه الله الشرط الثاني العقل وضده الجنون والمجنون مرفوع عنه القلم حتى يفيق والدليل الحديث رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ نعم دليلي أكن شوى نعم الشرط الثاني هو العقل نعم هنكلي شيني شرطي نبيو wani wanda bai da hankali ba za a karba aiki da sallar shi ya ambaci sallah ne da ita ce azamul ibadat da sauran ibadu tabi'atullah wa bidduhu aljunun kishiyar ka abin nan hankali shine aljunun hauka wal majnun marfu'un anhu alqalam mahaukaci an dauke alqalami akan shi ani ba a rubuta mishi sakamakon aiki hatta yufiqa hasiya warke daga haukai shi har sai ya warke daga haukai shi sa'an nan ne idan ya ibada za a rubuta mishi ko in ya laifi za a rubuta mai wa dalilu alhadis hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ke cewa rufe alkalamu an salasatin an ɗauke alkalamin rubutun aiki akan salasatin me wata ne yin tamizin mumayyar عن ثلاثة أشخاص أن أوكي القلم لدى نوع متان يبدأ النائم حتى يستيقظ wanda yake bacci har sai ya farka wanda yake bacci har sai ya farka misali in lokacin sallah yayi yana kwana har lokacin ya fita yana kwana ba shi da lifi sanda ya farka sai ya yi ta haka na za a iya gina wasu hukunce-hukuncen a ƙarƙashin wannan gina wanda yake kwana ko da zai wani tambatu ya faɗi wata kalma ta da cikin kwana cikin magagin bacci ba za a hukunta mai hakan ba an gane ku yana kwana magajin bacci sai ya mare ka ba shi da laifi a gudan Allah amma idan abin da ya kasance akwai baman a kan shi yana kwana kawai sai ya tura tulun wata ya fashe tana da dama ta ce sai ya biya ta in shi damani da shi'urinka ko ba da shi'urinka ban kama mutum banna sai ka biya shi an fahimci wannan to wal majnunu hatta yasiq hatta yasiq afaqa yasiq da mahaukaci har ya farfado daga daga haukai shi mahaukaci in yi kisa babu kisasi a kan shi inda shi mahaukaci amma in shi aka kashe yanzu akwai kisasi an kashe wanda ya kashe shi inda wato ainihin suna da musawatu a bangaren abin da ya shafi hudiyya da addini da shi dangin shi za su biya dangin shi diya dangin shi za su biya diya a kisa haka idan wani abu ya bata su za su biya musamman ya kasance ba su kula da shi na eh gurin kare kai eh wannan in gurin kare kanka ne ba a cewa ka abin nan din shi amma kar ya zama kayi fito na fito da shi ya zo zai kashe ka ne sai ka kare kanka har ka kashe shi ta wannan babu babu hukunci a kanka a wai in ya ritsa ka in ya ritsa shi na ba zan ban gane eh sai dai ladabi amma ba a cewa a mai haddi ko da yana da aure sai yi zina ko su alkalamu an salati wasu hatta ya buluga a sai dai wannan babin ta'aziri wa'inda suka ki ɗaure shi sun san da cewa yana da haɗari su za a hukunta su za a hukunta ai kamar dabba ce kamar dabba ce asali dabba in dai babu sakaci sai wani ɓanna jubar annabi sallallahu alaihi wasallam banza amma in dai ka san karanka ya zama a ka sake shi sakaka duk bannar da yi tana kanka in ci kar mu ci kano faɗaɗa da yawa awaki da an yi magana inda daddare ne inda rana ne da sauransu wasu hatta ya buluga da ƙaramin yaro har ya balaga alƙalami na ana magana alƙalamin ubangiji ne fa baya kan shi kar wani ya ce to a daina dukan yara a makaranta wanda yana da asali da asali ba laifi ba ne ba sai dai annabi ya ce kar a wuce bulala nawa kar a wuce bulala goma malamai hadisi yana na a zahirin shi akwai masu kokarin awwala hadisi ba a marin fuska ko bawan ka ne in ka mara fuskar shi dole ka yanta shi in baka yanta shi ba kai da Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan kare bata mara ya kasa kawo hadda lallai da ciwo da ciwo matuka daura mai mai ba zane mai baya zane mai hannu wannan duka babu laifi amma kuma shi ma a kula gurin ladabtarwa da za mu zo mu ji kan sallah an ce a zane yaro a sharaɗi na gaba ko so saboda haka yaro ƙarami babu doka a kan shi sai dai ana mai ladabi kamar yadda ko mu bar bayanin cikin abin nan sharaɗi na gaba na yanzu za mu shiga cikin bayan قال الشرط الثالث التمييز حديث ما رويتوش وانا cikin sunan ko Sheikh Albani ya inganta sha'ina cikin irwa na'am tawjih قال الشرط الثالث التمييز وضده الصغر وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع شرط أكو التمييز تمييز suna fassarawa da wayo an kuskure ne fassara tamyizi da wayo dai wayo wanda muka sani ne sai a ce ka yaron wance ya yi wayo kuma wala Allah bai wuce shekara uku ba to ba wannan ake nufi ba musamman yaran yanzu da wayansu ake haihuwarsu abin da ake nufi da tamyizi abu ne wanda yaro ya san abin da yake ya dace da shi ya san abin da bai dace da shi ba in yayi laifi yana zai yi laifi amma ya san ya yi laifi daga ko hukunta shi aka yi ya san da ma an kamo shi haƙuri zai fara badawa ya san ya yi laifi to sai ce wa bidduhu asigar kishiyar tamyizi shine yarinta wato ya zama karamin yaro sosai duk da fil haqiqa al mumayyaz saghir lakin sigharahu laysa ka sighari dunahu an gane ko yawwa wa hadduhu sab'u sinina haddin tamyizi shekara bakwai haka abu hanifata rahimahullahu ya kayyade duk yaron da ya kai shekara bakwai to ya zama mumayyaz to amma kuma abin da ya jamhur suka tafi a kan shi wanda shi ne ya fi karfi tamyizi ba a ƙayyade shi da shekaru saboda faɗaka da wayan yara ya bambanta abu ne misli za ka iya ganin wani yaron ɗan shekara goma amma wani ɗan shekara shida sai ya mai wayo an fahimci wannan to haddin da suka sa shi ne an yi alama ma ya sulahu lahu yaron ya san menene ya dace da shi menene bai dace da shi ba ta inda idan zai iya makan shi wanka misali zai iya makan shi hatta wanki ma ko da dai zai yi jika-jika amma dai zai iya makan shi wanki ta inda zai hutar da mahaifiyar shi gurin wasu abubuwa ta iya aiken shi ya je ya dawo zai iya tsallaka titi an fahimta wannan shine haddi na na tamizi wasu kuma suka ce haddin idan ya zama to in ya ga abin da yake al'aura ne al'aura shi na tashi in namiji ne in hali da ce to wannan ya zama mumayyaz wanda ya san kyau wane na da kyau wane bai da kyau wasu suka ce mumayyaz daga ce ana so a gane yaro wanda yake mumayyaz ana iya aikin shi wani gida in ya fito a ce ya mutum nawa ka gani a ga mutum biyu mata biyu ne gidan guda doguwa guda gajera ɗaya ta fi ɗaya kyau sai to yayi to kaga da yaro ya kai wannan shekarun to ya dinga kulawa a dinga kulawa da shi malaman fiku daga cikin fawa'id da suke fitarwa ƙarƙashin sanin tamyizi shine shaidar mumayyaz karina ce ba shaida ba ce amma karina ce kun san akwai inda ake tabbatar da hukunci da kara'i sai miji da mata suka yi saɓani wannan ya ce na wani wannan ta ce na wani sai a kalli menene suka yi iddia ce takobi ne ya ce nashi ta ce naka takobin nawa ne hukunci za a yi namiji ne ko na namiji ne amma ta ce naka ya ce aka duba menene sai a ga sarƙa ce ta wuya ta ce ta ta ce to da abu ne wanda al'ada mata ke mallakan shi kaga wannan karina ce akan abin da ya shafi ma'aurata to shaidar yaro wanda yake mumayyazi tana zama karina a gurin alkali wato idan aka wani yaro ya bada shaidar eh na ga sanda aka yi kaza sai alkali ya ce to na mun ji wannan sai ya ƙara bincike ba zai yanke hukunci karkashin wannan karinan ba amma za a nemi wasu kara'in idan suka haɗu ya shudu ba'adu ba'aduha ba'adu a gurin fukaha to sai ce sun mayu umaru bi salati sannan sai a umarci yaro da yin sallah in ya kai haddu tamiz bi qawlihi sallallahu alaihi wasallam muru abna'akum bis salati li sab'i sinin bi sab'i ku umarci yaranku da yin sallah in suna yan tun suna yan shekara bakwai adribuhum alaiha li ashrin kuma ku ba su kashi akan kinyinta in sun kai shekara goma farriqu bainahum fil madaji'i ku raba tsakanin su a wurin makwantai wurin kwanciya ku raba tsakanin su to da ka sai malam ya dauki zahiri na wannan hadisin cewa shekara bakwai shine haddi na tamyizi amma malamai suna cewa shekara bakwai lokacin da za a umarci yaro ya yi sallah ba tare da la'akari da wayan shi ko rashin wayan shi ba in dai ya kai shekara bakwai tunda in ya balaga ko da a dolo ya balaga ai dole ya yi sallah to shi fa'idar sa shi yin sallah don ya saba da ita ne ta zama jiki ta zama jini a jikin shi daga ake umarta shi da ya dinga yin sallah to za a umarce shi ya yi sallah yana ɗan shekara bakwai in ya kai shekara goma bai yi ba za a ba shi kashi mafhumin hadisa idan bai kai shekara goma ba ya kai bakwai ɗin takwas tara an ce ya sallah sai ya ƙi za a buje shi za a buje shi koko eh shi ma ɗan goma ai ta'adili tunda ba ta hau kan shi ba shi ma ɗan goma ba a bugun shi ba a tilasta shi ban ji ba za a bi abin da ya shafi duka abu ne mai haɗari fa sai da nasi kana da dalili ƙarara ana iya mai barazana ana iya ladabtar da shi da wani abincin da shari'a ba ta hana ba a ce ba za ka ci abincin rana ba inda ba kai sallah ba ce ba za ka fita ko ina ba ka san kasan gida da yaro ya fi kasan firizin ga babba ba inda za ka kanana ko kuna ana fira cikin yan uwan shi cikin Allah kai da ba ka sallah ko ma ake kai ka ba ba ruwana da wanda ba mata sun iya wannan kaga wannan dangane da wani yaron ba ya fi duka ya fi duka an fahimci wannan ko amma ta'aziri na duka sai ya kai shekara bakwai da sai ya kai shekara goma to za a iya fahimta karkashin wannan yara 'yan hazana kar a buge su saboda eh yawwa kenan akan sallah ne aka yi umarni aka ce a yi bugun in sun kai goma shi kuma makaranta ba dan ba su yi sallah ba ne aka ne aka buge su sai dai shi ma dukan da za a yi musu dukan gyara kayan ka ne ba dukan tafashi ba a gane ko sun akwai wanda shi in ya tashi huta ta kai yake kan ya an kar mutum ya haka na'am sai ce wa farriku bainahum fil madaji ku raba tsakanin su a gurin kwanci sun kai shekara nawa shekara goma yara na ɗan shekara goma sawa'un maza ne su ko mata ne su ko maza da mata ne a raba tsakanin su a gurin kwanciya yanzu idan za a kalli maslaha ba ma sai sun kai goma ba ba sai sun kai goma ba saboda mu dinga fahimtar nusus na shari'a yace in sun kai goma a raba tsakaninsu a gurin kwanciya babu hani karkashin shi kan a raba tsakaninsu kafin su kai goma tunda ba wani abu ne na tauya haƙƙi ba ba kamar duka ba tunda shi duka wato ainihin akwai ɗan abin da za a taɓa na dangar jikin mutum shi kuma can ba wani balma a raba ɗin ya fi yaron zai fi samun walwala shi a karan kanshi an gane ko da haka a wannan lokaci da muke ciki na fitintunu da abubuwan da da kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri musibatu a'zamu da haka araba tun suna yan shekaru ko suna dan shekara uku uku ne araba ya fi alkhairi inda hali to raba gurin kunci wasu malaman suka ce abinda mi'yar a gurin mabuja ko mutaja ya zamanto wato ainihin matala ɗin katifar da za su kwanta a kaiwa guda ɗaya ba ce mana kowa da matala shi domin ga ga yan filas ɗin nan ko kowa da tasa wasu kuma suka ce ya mayafi shi ne mai iya ko da za su kwanta kaman kan shimfiɗa ɗaya ma'ana katifa ɗaya ko gado ɗaya amma ya zama kowa da lihaf ɗin shi da mayafin shi ko bargon shi kar ya zamanto su haɗu cikin bargo guda to amma abin da ya fi shi ne hatta ta kanta shimfiɗa ya zama an raba musu gadon wancan daban gadon wannan daban aina na? e ko cikin ɗaki guda ana iya ɗaki guda ne suke kaga tunda musulunci ya yi umarni da aure a hayayyafa wani ya ce tunda an ce a raba makwance kowa da ɗakin shi kakkata da yaya da yawa a malami ta haihuwarsu amma dai a ya zamanto ko da ɗaki ɗaya ne ba shimfiɗa ɗaya ba kuma ba abu ne da zai gagara ba a wa ma huwa ala Allah bi aziz ai na'am shi ma yana cikin Abu Dawud ko ai na'am qala rahimahullahu ash-shart ar-rabi' رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشره الإسلام والعقل والتمييز والنية واستص- واستصحاب حكمها لئلا ينوي قطعها حتى تتم طهارته وانقطاع موجب وانقطاع موجب واستنجاء أو استثمار قبله وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة ودخول الوقت على من حدث حدثه دائم لفرضه وأما فروضه فستة غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الز- إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح جميع جميع الرأس ومنه الأذنان وغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب والموالاة والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ودليل الترتيب الحديث ابدأوا بما بدأ الله به ودليل الموالاة حديث صاحب اللمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بالإعادة وواجبه التسمية مع الذكر ونواقضه ثمانية الخارج من السبيلين والخارج الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل ومس المرأة بشهوة ومس الفرد باليد قبلا كان أو دبرا وأكل لحم الجزور وتغسيل الميت والردة عن الإسلام أعاذنا الله من ذلك
الشرط الرابع رفع الحدث أوتي حدث أنا طهارة الحدث وهو الوضوء المعروف شيني الولاء ودتك سننا ليس بيسي دوانكا با so da idan an ce sai an yi alwala min babu aula wanda wanka ya kama shi a ce sai ya yi wanka ko ne sallah da an ambaci karamin hadasi ina ga kuma babban wa mujibuhu alhadath abinda ke wajabta yin alwalan shine alhadath ayul hadi hadathaini al-asghar wa shurutuhu 10 shurutu madha alwudu shurutu alwudu al-islam eh kafiri alwalashi bata karbo ba saboda ne laika habitat a'malu wal wudu amal wal aql da hankali wurin da da mun dazu muka faɗa dazu ya ce shurutu sala ya kawo al aql duba da cewa as-salatu hiya azamu al-ibadat wa sa'iru ikhwatiha dakhilatun fi fiha wat tamyizu wurin da yake wan niyyatu wastihabu hukmiha da niyya kama sharadi ne na ingancin alwala dole sai da niyya tun da zai zo ya yi alwala yana tafira da yi niyyar yin alwala bai ya gama ya wanke ko ina da ko ina kama bai yi ba da kuma istisahabin niyyar alwala shi ma wannan mun yi bayanin shi cikin karatun mu na al-akhbar mutum na cikin alwala ya yi niyyar yin alwala to niyyar tana nan ina alwala shi yana ciki ya zo wanke fuska kawai sai sai ya fasa sai ya fasa alwalar kawai daga baya sai ya zo kuma ya ci gaba to wannan ba ko da ya yi niyya daga baya tunda ya yanke ya fasa to shi kenan ta ɓaci sai dai ya sa ko daga farko har ƙarshe kuma bi Allah ya nuya kafa hatta ta timma taharatu kar yayi niyyar yanke alwalan har alwalar shi ta ta cika domin alwudu yana zuwa da ma'anar at-tahara wa inqita'u mujibin da kuma ainihin wato yankewar abin da ke wajabta alwalan wani ya fara bawali bai ida ba sai ya alwala da ya karasa sauran alwalar shi ba ta yi ba abin da ke waje ko yana tarihi tana ta bibiyan junanta kuma ya ci gaba da alwala kuma ba hukuncin salas gare shi ba to wannan shi ma sai alwalar shi ba ta yi ba an fahimta malam lukman muna dan gaugawa wastinja'un aw istijmarun qabla da yin tsarkin ruwa ko tsarkin hoge kafin alwala amma ba sharaɗi ne fa kana da tsarkinka ka ce sai ka yi wato ai sai ka kama ruwa ma'ana sai ka yi tsarki sannan ka zo ka yi alwala ba abin da yake nufi idan abin da ke wajabta istinja'i ko istijmarin ya auku ma'ana mutum ya kasance wato a yayi bawali sai bai yi tsarki ba kawai sai zo ya yi alwala kuma ya yi sallah a haka to sallar shi ba ta yi ba an gane ko amma idan ba abin da ya wajabta bawalin da haka kawai baka jin bawali baka jin bayan gari za ka iya kai alwalarka sai ka yi sallarka domin inda a ce dole sai mutum ya yi istinja'i sannan ya yi sallah ko da yana jin bawali ko baya jin shi to da babu fa'idar faɗin annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da yake cewa wato ainihin mutum akwai wanda ba ba shi da sallah menene hadisin na na Aisha la salata liman la ولا هو يدافع لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان tunda inda a ce mutum ba zai iya yin alwala ba ba zai iya yin sallah ba ba zai iya yin alwala ba har sai yayi istinja'i to ai da za su sani a kansu cewa ko da ma mutum baya jin bawalin sai yayi ballantana kuma ya za a iya bari har ya matse shi saboda haka abin da yake nufi kenan wallahu a'lam sai ya ce wa tuhuriyatu ma'in da kasancewar ruwan da zai alwala da shi ne sarki sarkin ruwan da zai yi alwalar da shi wanda mun karanta shi ma cikin akhbari ba sai mun yi dogon bayani ba wa ibahatuhu da kuma halattuwar ruwan a gare shi ya zama ya same shi ta hanya halal domin mazhaba kar mu manta mazhaba shi mai ce hanabila mazhaba ta hanabila hadisin wato inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban hadisin Abu Hurairah hadisi na tara ko na goma hadisi na goma hadisin Muslim sun ɗauke shi a zahirin shi kuma sun buga shi cikin ibadu gaba ɗaya daga a gurin al'imam ahmad mutumin da ya saci kuɗi sai ya biya jirgi ya tafi aikin hajji ba shi da aikin hajji sau da kuɗin da ya yi amfani da su gurin tafiya aikin hajjin ba na halal ba bal daga cikin mazhaba ta al'imam ahmad akwai da suka wasa'a abin idan ya zama filin kwace aka gina masallaci a cikin shi in kai sallah baka da sallah idan ka sai tufafi da kuɗin haramu ka suturce al'aurarka da shi ka zo kai sallah ba ka da sallah an fahimci wannan ƙarƙashin wancan hadisa to don haka sai malam ya ce wato ibahatuhu ruwan da za ka yi wankan da alwalar da shi ya kasance halal ne a gare ka ba sato shi kai ba ba na wani ka kwato ba sai ka zo ka yi alwala da shi na'am sai ce wa izalatu ma yamna'u wusulahu ila al-bashara da kawar da duk abin da zai hana isar ruwan zuwa ga fata duk abin da zai hana isar ruwa zuwa ga fata wani zobe ne wanda ya matse ka sosai ta inda ruwa ba yanda za a iya shiga cikin shi to dole sai kafin da shi kafin kai alwala ko kalan akwai wani abu da mata ke sawa akwai wani jan kumba ba na kular ba wanda ake shafa kular wannan ba shine mai matsalar ba akwai wani roba-roba da asali wanda suke bukatu ne su suke amfani da shi yanzu don jaraba matan musulmi wal iyadu billah ga suna sanya shi wanda shi masnu' ne dama kawai soka shi ake yi to wannan yana hana ruwa ya taba fata lajnatud da'ima sun yi fatawa akan cewa wacce ta yi alwala da wannan ba ta da alwala ina fata an gane to shine duk abin da zai hana isar ruwa zuwa ga fata sai mutum ya fidda shi ko ka kwaba laka ta bushe a jikinka ka wanke sama sama bai taba can ba bai taba asalin fatar ba shi ma mutum ba shi da ba shi da alwala wa dukhulul waqti da shigan lokaci da za a yi alaman hadathuhu da'imun li fardi li fardi da shigan lokacin sallah ga wanda ya kasance hadasin shi da'im ne wanda yake da salisul bawl ko salisul rih mai yoyon bawali ko mai yoyon iska wanda fitsari baya yankewa to ba zai yi alwala ba har sai lokacin sallar yayi hakan na wadda take mai istihaba cewa amma furuduhu farillan alwala fa sittatun sabanin yadda muka ji a malikiya ko bakwai abinda babu anan shine niyya su kuma hanabila sun sanya su cikin sharadi babu wani matsala rasulul wajhi wanke fiska wa minhu al-madmadat wal istinshaq dama na taba ga mana a gurin al-imamu ahmad da kurkuran baki da shakar hanci wajibi ne kuma shine abin da ya fi ƙarfi wa hadduhu tulan haddun wanke wanke fuska a gurin tsawo shine min manabiti sha'arir ra'si tun daga inda gashin kai yake fara tsirowa ila ila zakun ko azzikun har zuwa haɓa inda gemu yake gashin gemu yake fitowa can mun yi magana akan al'agamu da al'asala ko wanda yake da gashin kanshi ya zo zuwa ga ya zuwa ya haɗe da gira da kuma wanda yake mai sanko ko saiko to duka za su yi amfani da yadda jamurin mutane suke ne ba zai ce tun da ni gashin kai na haɗe da gira daga gira zan wanke fuska haka la wannan bai sai ko ba zai ce wanke fuska yana zo har kaina inda gashi na ya tsaya la inda na al'ada yake tsayawa nan za su yi amfani da shi wa ghaslul yadaini ila al-mirfaqain wanke hannuwa zuwa gwiwan hannu wa masu jami'in ra'si da shafar dukkan kai a can suna cewa dawowa da shafan kai sunna an to juwa da dawowan tun da bayani ne kan abin da yake shari'a ne annabi Allah ta'ala ya ce a shafi kai sai annabi ya koyar da yanda za a yi to ba za a yi sabanin nashi ba wa minhu al-udhunani kunnuwa suna ciki saboda hadisi wa ghaslu ar-rijlayn ila al-ka'bayn da wanke kafafuwa zuwa wato ainihin idan sawu don haka annabi sallama ya yi bayani kuma haka ya aikace wa tartibu da jerantawa yanda annabi ya koyar da jeranta alwala haka mutum zai jeranta ba za ka fara daga kafa ka yi sama ba wal muwalatu da kuma jibuntar wanki daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan kar mutum ya sanya jinkiri a tsakani ta inda wannan gabar sai ta bushe kafin ya wanke wata gaba والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة لا سيكم من إذا كم ميك إذا كي سلا على نسكة نية تاشك تكيدا جنا فاغسلوا وجوهكم وانك فسكوكنكو وأيديكم إلى المرافق إذا هنوا انكزوا بي ورحن سوى إلى بلوغ الغاية يعني har gwiwa sai an sa ta sau da addarin ya fitar da hadisi ingantacce kan haka wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunan ku wamsahu bi ru'usikum wannan ba'un ba ta tabi'idi ba ce ba wannan ba'un ce ta jinsi ku shafo wato kanku ba wani guri ba kai ina fata an gane kowa ya shafi kanshi jinsin kawuna kenan ko suka ce za'ida ce ma'anar ta tauhidi wa arjulakum ila alka'baini kuma ku wanke kafafuwan ku sau da inda a ce akafi ne akan shafa zai ce ne wa arjulikum bari ce wa arjulakum inda akwai kira da ta karanta wa arjulikum din ita amma kuma tana magana ne ita ga wanda yake da hufi a halin balaguro wanda yake zaune gida yana da hufi ko safa wa dalilu tartibi alhadithu ibda'u bima bada Allah bihi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam gurin safa da marwa ne nabi yace ibda'u bima bada Allah bi ku fara da abin da Allah ya fara ambato ne ya fara ambato la as-safa kafin marwa dana in za a yi sa'ayi daga safa za a fara a tafi marwa ba daga marwa ba to wannan riwayar sunan kenan a Tirmidhi ko amma riwayar Muslim abda'u bi sighatil ikhbar abda'u bima bada Allah bi duka kuma Sheikh Al-Albani yace sun tabbata duk da shi na Muslim dama tabbatacce ne ko wa dalilul muwalati dalilin jubuntar wanki ko ina ya zama an samu an game jiki da ruwa hadithu sahibi lum'a hadisin wanda ya alwala ya bar lum'a عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رأى رجلا في قدمه لمعة عند النبي يقول نمت أقول لمعة قفشي قدر الجرهن ودتاك جرمان درهن نكتي وننتبه النجك jaki haka ko alfajar lam yusibha alma'u ruwa bai taba wannan gurin ba amarahu bil i'ada annabi sai umarce shi ya je ya sake alwalar gaba ke daya wanda mun yi bayanin wannan matsala a karatun mu al-akhbari wa wajibuhu at-tasmiyatu ma'a dhikr wajibi ne ayi tasmiya tare da tunawa nisa bai kawo ta cikin fara'id ba su farillan alwala ko mantawa kai kai baka wanke fuska ba baka da alwala ko da mantawa kai duk wanda ka tuna to na alwala baka da ita ba ta yi ba har kai sallah ai mun ji mas'ala a cikin akhbar amma shi wato ainihin wajibi idan da kuskure ka bar shi sallarka tana nan shine tasmiya cewa bismillah mun san a malikiya cikin mustahabbai suke kawo sunan Allah tasmiya yan ce tasmiya shine kace bismillah kawai mun ce basmala sai ka ce bismillahir rahmanir rahim to yayin da zaka fara alwala ka ce bismillah wajibi ne duk da hadisin da yazo da hakan kuma Imam Ahmad ya raunata shi ya raunata shi kuma gashi a mazhabin shi wajibi ne yin bismillah yayin fara alwala amma kuma hadisin ya tabbata Sheikh Albani wato ainihin muhiq ne da ya inganta shi rahimahullah wa nawaqibuhu thamaniya abubuwan da ke warware alwala su bata ta guda takwas ne al-kharij min as-sabilain duk abin da yake fitowa daga mafita biyu bawali bayan gari rihi mazi wadi wal kharijul fahishu min an-najisu min min al-jasad da kuma abin da yake fitowa wanda yake gurbatacce wanda yake ya zama najasa daga cikin jiki a bisa wasu mazhabobin haddasa amai duk da mazhabar da take ta daidai amai baya zamantowa a wato ainihin ya karya alwala imamu malik ya ce sai dai in ya canza kala ya zama najasa yana wari ganin gurin ya ce najis ne amma duk da haka amai baya karya alwala da mazabar da ke ganin jini wanda jini ya fito daga jikin shi alwala shi ta kare kama ba ta da karfi sau da dalilai masu karfi da ainihin malamai suka ambata ya san albasar ya ce musulmai ba su gushe ba suna sallah cikin jini nan su sannan umar an soke shi suka uku rami hudu rami shida tunda laujan baki biyu gare shi jini na zuba haka ya tashi ya sallah cikin jinin shi to saboda haka abin da yake fitowa daga cikin jiki annajis zancen da ya fi karfi in dai ba daga sabilai ne bane ba ya karya alwala in dai ba daga sabilai ne bane amma duk abin da ya fito daga sabilai ne ko tsutsa mutum ya je ya kashin tsutsa daular shi ta kare ko yi bawalin tsutsa wal iyazu billah ko jini ya fito daga gaban shi Imam al-Bukhari ya kawo ya kwa ta'alikan daga su al-Hasan al-Basri da sauransu sun sun faɗi wannan hukuncin kuma bai sai gatil jazm ya kawo shi wa zawalul aqli gushewar hankali na karya alwala wanda ya suma in ya farfado ya sake alwala wannan fatawar sahabbai ce wa masul mar'ati bi shahwa da mutumin da ya taba mace da yayi da niyyar sha'awa so an gaza da lazza am lam yaji da har sai dai matsala ce wadda take marjuha wanda yafi karfi shine in dai ba yayi mazi bane to alwala shi tana wa masul farji bil yadi da shafan gaba da hannu kublan kana aw dubara ko ta gaba ko ta baya shi ma akwai tafsiri inda yafi karfi shine inda niyyar sha'awa ne shi wa aklu lahmil jazur da cin naman raƙumi inda ya ci naman raƙumi aka ce ya sake sallah malikiya suka ce alwalar shi fa ba karyewa ta yi ba amma dai ya sake alwala in zai yi sallah sallah kadai abin da yasa suka ce haka a sallah kadai ne aka samu mas'alar annabi sallama ya ce wanda ya ci naman raƙumi ya sake sallah ya sake alwala amma akwai abubuwan da ake so a yi alwala in za a yi su kamar karatun qur'ani daukan Qur'an ambatan Allah duk da su ma ba mu ce dole ba amma dai ana so ai to su in ka tuna mara kuma ba za a ce sai ka sake alwala ba amma sallah ita kadai suka ce tana wajabta sake alwala a yi sallar amma kuma ba alwalar ce ta kare ba to amma dai mazhaba ta al-Imam Ahmad sun dauke shi a zahiri kawai duk wanda ya ci naman raƙumi alwalar shi ta kare wa taghfirul mayyit wanda yayi wanka shi ma ya sake alwala shi ma kuma sunna ne a zancen da yafi karfi sunna ne wanda ya wanka wanda ya yi wa mamaci wanka ya sake alwala wanda ya wanke mamaci ya sake ya yi alwala balma ya yi wanka sunna ne wanda ya kama mushi ne shi ba shi ke wankan ba amma shi ya riƙe mawa mai wankan ko ya ɗauki gawa da shi wannan ya yi alwala shi ma kuma sunna ne warriddatu anil islam wanda ya ridda sai ya dawo ya yi alwalatan a yi sallah ya rudi ya faɗi ka aka ce kai wannan kalmar riddace sai ya kalmar shahada ya dawo cikin musulunci to alwalan nan ta kare sau da habita ta amaluhum tana aiki har akan alwala a'adana Allah min zalika Allah ta tsare mu daga ridda na'am قال الشرط الخامس بذلك النجاسة من ثلاث من البدن والثوب والبقعة والدليل قوله تعالى وثيابك فطهر شرعي نبيار كود نجسة عندما تنزي سلة kawar da najasa min salatin daga abubuwa guda uku albadin jikin mutum wato kamar abin da ya fito daga jikin shi min sabilai wasau da tufafin shi tufafin shi wanda yake da zai yi sallah da shi sawa'un najasar shi ko najasar wani shi wal buqa da gurin da zai yi sallah ko tafin da zai yi sallah din ya zama ba shi da najasa wa dalilu qawluhu ta'ala wa thiyabaka fatahhir ka tsarkake tufafinka sun dauke shi akan zahiri da wasu sun fassara asiyab da ma'ana ta zuciya wasu ka ce al'amal wasu ka ce al'akhlaq duka an fassara shi to da haka tsarkin dauda tsarkin khabafi a abin da ya fi inganci shine shi ma sharaɗi ne akwai wanda suke ganin cewa ko da najasa jikin tufafin ka zaka iya sallah in dai kai zahir to amma zancen da ya fi ƙarfi kamar yadda malam ya faɗa sai an tsabtace sawa'un da ruwa ko da bushewa abin ya bushe babu asar ɗin shi babu warin shi suka ce to ba laifi za a iya sallah da shi na'am قال الشرط الثالث ستر العورة أجمع أهل العلم على فساد صلاة من صلى عريانا وهو يقدر وحد عورة الرجل من السرة إلى الركبة والأمة كذلك والحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة دليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد أي عند كل صلاة yace sharaɗi na shida shine satrul aura duk mutumin da zai yi sallah ya zama al'aurar shi a suturce take so da dukkan malamai sun haɗu a kan cewa duk mutumin da ya yi sallah tsirara ba shi da sallah wa huwa ya yasa a can tun gurin jero su muka ce ma al'kudura mutum yana da damar suturce al'aura dole ya suturce ya zama ya shiga wani hali ba shi da tufafin kwata-kwata ya zai hakan nan zai yi sallar shi ko ya suturce wani guri wani gurin bai suturce ba hakan nan zai yi sallar shi akwai dalilai kan haka a sai ce hajjin aura ma'ana ta'arifi na al'auran namiji shine daga cibiyar shi zuwa gwiwar shi tunda ya tabbata a sallama ya ce alfakhru min al'aura wato cinya al'aura ce idan ya zama cinya ma an ce al'aura ce daga min babi aula cibiya da abin da yake tsakanin wannan ita ce al'auratul mughallaba to namiji ya suturce wannan yayin da ainihin wato zai yi sallah na ne wal amatu kazalika hakan nan baiwa ita ma abin da ke al'aura kenan a jikinta al mughallaba ma gabanta su malamai sun hada da shi cewa shi ma al'aura ne amma ta suturce jikinta gabaki daya dukkan ta sa niqabi da hijabi sai na umar har yana dan ba su kashi in sanya suna kamanta kansu da عند سكي أحرار نعم والحرة أما ديا ودبا بيوابا كلها عورة إلا وجهها في الصلاة دكان تعالى أما بند فسكة تعتجن سلة أتسكن حنابلة كما أني سابا وسكة أتسكن سلة نيما يكماتا أتي تابودا فسكنتا domin fuka suna ganin makaruhi ne mutum in zai yi sujada ya zama akwai wani abu da ya sha makance goshin shi da ƙasa goshin shi da ƙasa banda sun shimfiɗa da mutum zai shimfiɗa an fahimci wannan to a mazhaba ta al'imamu ahmad akwai waɗanda suka tafi akan cewa in ba a sallah ba shi yasa ya kawo kaidin fil sala da dukkan mace al'aura ce mana duka ta lullube ko ina hatta al'imamu ahmad ya nasanta haka cewa mace dukkan ta al'aura ce ce hatta farcenta hatta zifruha har kumbatta al'aura ce wannan akwai sabani mai karfi a bisa wannan matsala akwai tsohon rikici tsakanin alhafiz ibn hajar da ibn kathir akan wannan matsalar da shi ibn kathir yake ganin dukkan mace al'aura ce ibn hajar yake ganin banda fuska da tafin hannu hadisan da suka zo kowannen su masanin hadisi ne aka zauna aka yi wato ainihin zubeban ƙwaryan dalili haka na aka zo aka ƙara samun sabon rikici tsakanin al'imamu al'albani al'imamu tuwaijiri dukkan su malamai ne na salaf manyan malamai ne bisa wannan misali yayin da shi to yajiri yake da ra'ayin su Uthaymeen su bin Baz to mace dukkan ta al'aura ne an-niqab wajib yayin da shi kuma Sheikh Al-Albani yake ganin mustahabbi ne inda ar-radd al-mufhim littafin da Albani ya rubuta yana mata yajiri raddi nusakh na zaman na daga baya baya na ainihin jilbabul mar'a an kawo ar-radd al-mufhim a karshe da Sheikh Al-Albani wal muhiq mutum da ya fi gaskiya saboda dalili ya tabbata hadisin asma sallam ya ce idan mace ta balaga ba abin da ya halatta ta buɗe a jikinta daga fuskarta sai tafin hannunta haka bai kayyade sallah ko ba a cikin sallah ba kuma hadisi yana da shawahid wanda sun kai guda tara da za su karfafe shi ya zamanto hasanun li ghairi da karanta jilbabul mar'a ya sa na sauka nima daga ra'ayin cewa rufe fuskar mace wajibi mustahabbi ne amma kuma ba irin su karzawi su kuma da suke ganin ma bid'a bane ba karzawi suka ce bid'a sai sa Muhammad bin Isma'il al-Muqaddam shi kuma da ya fusata da suka bata mai rai sai aman ilimi aka ya dauko mas'ala tun daga zamanin jahiliya ma tun kafin zuwan musulunci yace ma tana rufe fuskar su ya rubuta littafi Audatul Hijab zallabi uku haka akwai bayanai masu yawa karkashin haka lakin ihtiramul waqt na'am cewa dalilu qawluhu ta'ala ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid ya ku diyan adam ku rike kwalliyarku yayin kowane masallaci ya ani inda kulli sala wanda kwalliya ta suturce al'aura ake nufi amma kuma yana da kyau ya zama sutura mai kyau ne mutum ya sa zan yaje ya yi sallah da ita na'am
قال رحمه الله الشرط السابع دخول الوقت الدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره ثم قال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
نعم يتشي الشرط السابع شرعي نبقي دخول الوقت شغل لوكتي بقى ينسلى سلوكتي يا شيخ والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره hadisi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama shine hadisin malaika jibril cewa yayi limanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama sauran ma sahabbai na bin annabi kuma yana bin malaika jibril kamar da ya tabbata a cikin sihah bayan an dawo daga mi'raji farkon lokacin sallah da karshen kowace sallah wata ran an yi ta a farkon lokaci wata ran malaika jibril ya dawo sai ya yi ta a lokaci na daruri banda sallah ɗaya maghriba haka malikiya suka ce maghriba lokaci ɗaya gare ta ma akwai magana a kai ina fata an gane to a cikin hadisin annahu amma na sallama sai ce sun makala ya muhammadu as-salatu ma baina hadaini al-waqtayn sunan hadisin na bukhari da muslim amma wannan lafazin tirmidhi yace mishi sallah ana yin ta tsakanin waɗannan lokutan guda biyu tsakanin ko dai a yi ta farkon lokaci wato ainihin zuwa lokaci mutawassili in darura halin lalura ne sai a bari sai daruri wa qawluhu ta'ala inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta wannan bayanan za su zo cikin karatu akhbari insha Allah haka ba sai mun tsawaita ba sai lallai sallah ta kasance wato wani wajibi ne da ke da lokaci akan musulmai ai mafurudan fil awqati an farlanta yin ta cikin lokuta dan kitaban ma'anai shi farban ne ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس لكي كتأيد كتأيد صلى لوكة درانا تكركتا wato a zahar da la'asar tana biyu bayanta ila ghasaqin layli zuwa shigar duhun dare wato maghriba da isha'i kenan wa qur'an al-fajr da sallar da ake yawaita karatu a cikin ta lokacin al-fajr an ambace wani rukuni na sallar ne shine karatu amma ana nufin salatul fajr إن الصلاة إن إن قرآن الفجر كان مشهودا لن يسلن نند أكي دوبون كراتو تكين تتا أصبا تاكسن تي أبر حلتا تي ملائكو سكن حلرتيتا سزو سعينهم يشيدا كما يند حديثي يتبجر نعم قال الشرط الثامن استقبال القبلة والدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنت كنتم فولوا وجوهكم شطره.
نعم قرنت. ذكر طيب الشرط السابع الشرط التاسع النية ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة دليل الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الشرط الثامن استقبال القبلة ده زي سلة فسكنت القبلة القبلة إتشي لكن كعبة دليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة من جد يا ورغننك أسما وكتن دزاء تنزع الكبلة يهودا واسنا غنن دا أنا فسكنتر كعبة أمكة أكداو مدينة أكداو فسكنتر بيت المقدس فارا هنا بني أنا بيتي سوى تنزع مش الكبلة دا أبن دزي فداتي shine sai Allah ta'ala ce mun ga lokacin da kake jujjuya ganin ka a sama yana jiran mala'ika jibril ya zo mai da sako ya ce falan walliyan naka qiblatan tarda sanu za mu juyar da kai da al'umma ka ta ba Allah ka kenan zuwa ga alqiblar da hankalinka zai kwanta da ita ta ce ka'aba to shine Allah ya ce fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ka juyar da fuskarka ma'ana kai da wanda suke nan cikin madina na'am zuwa ga gefen ɗakin ka'aba mai alfarma sai ce wa haithu ma kuntum duk inda kuka kasance ma'ana wanda ma ba madina suke ba to fa wallu wujuhakum shatrahu ku juyo da fuskokinku gefen ɗakin ka'aba ke gabacin makka su kalli yamma da ke yammacin ta su kalli gabas da ke kudanci su kalli arewa na arewaci su kalli kudu wadih a sharku tasi an niyya wa mahallu halqalbu a zuci ake yin ta wa talaffuzu biha bid'a furta niyya bid'a ne ibnu taymiya yace da me da hauka kuma ko bid'a da hauka da wanda zai zo ya ce na yi niyyar in ci abincin nan in ta loma har sai na koshi in na gama in wanke hannuna kaga wannan ai kafin ya ida ai ina ga cikin karti ne an gama da abincin hauka ta ja mishi asara والدليل دليل كان نية الحديث حديث شهراري إنما الأعمال بالنيات لأن دكا أيك باس تبتا سيدنية ومن أعظم الأعمال الصلاة وهي أعظمها الأعمال البدنية na'am وإنما لكل امرئ ما نوى أن توكيدي دك أبن da mutum ya nufi shi yake samu yanzu arkan ɗin nan ku sai gobe za mu basu idan muka bar su gobe jibi sai a yi alkawa'id al'arba ba su sauran littattafan su je hutu tukun har mu da ban sha Allah ya taimaka.